بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حرف القاف
عرف قافي قد استأصل المحبوب كل وجملتي وأوصلني والغيريات تولتي وها إن هذا الحب غيب إلهنا وقلب الورى والذات فيه تجلتي وصلت عليه فهو بطن وظاهر فظاهره عبد وللبطن صلتي أفاد له منه إليه فهالني محيا رسول الله والعين كالتي فتيمني شوقا وأذ لقاؤه إذ الإيس لا تزدي والأقدام ذلتي أهموا به دورا ألذ بذكره فأصل ودورا لم أرم غير وصلتي ودورا أرى أن الحياة مريرة ودورا أراها بغيتي ثم والتي وتذكار أطواري بشوق حبيبنا تكل كلامي وهو عين مدلتي صلاة وتسليم على- على عين صلاة على عين الغيوب وغيرها وآل وصحاب من قاف القاف عرف قافي shehu ya ce قد استعصل المحبوب hakika abin so shine annabi muhammadu ya tumbantar da kulli kulliya ta وجملتي ya tumbantar da jumla ta kuma baki ɗaya وأوصلني sai ya sadar da ni da ya tumbantar da ni fin ƙarfi kenan ya hana ni komai ya toshe ni ya raba ni da komai wa usala ni sai ya sadar da ni da Allah والغيريات تولتي gairori gairori na Allah ta wallace sai ta juya ta ba da baya ta banni ba kowa sai ni sai Allah وها إن هذا الهبة ha faɗa kika ji inna hadal hibba haƙiƙa wancanan ka soyayya غيب إلهنا gaibi ne na ubangijin mu Allah وقلب الوراء zuciyarta da kai kuma ta jallata yi ta jalli والذات فيه zagwa zuciyarta da kai ta gaza ruska da ainihin wannan gundarin soyayya amma zatin Allah ta jallata yi ta jalli fi cikin soyayyan nan da muke yi ga manzo Allah wata sai kawai zatin Allah ne san kafiyar ya muke san annabi abun ya fi karfin tunanin halitta Mm-mm.
وصلت عليه sai mhm.
فهو بطن sai وظاهر dai ta jalli ta yi salati ga manzon Allah fa wa baɗinin shi ko baɗini ne wa zahirun kuma zahiri ne annabi Muhammadu baɗinin baɗini ne wa zahirun kuma zahiri ne فظاهره عبد fassarar baɗininsa da zahirinsa shehu ya ce kaga zahirin manzon Allah dai bawa ne na Allah وللبطن صلتي a kuma baɗininsa to zatin Allah ta yi salati ga manzon Allah kawai kada ka tona.
أفاد له منه إليه ya kwararo baiwa minhu daga gare shi zuwa gare shi فحالني mahayya rasulillahi maganan nan ta manzan Allah da na ganta shine fuskarsa sai ta gigitar da ni والعين كلتي idaniya kuma sai ta takushe da sababin girman fuskan manzon Allah da na gani فتيمني شوقا sai ta begantar da ni shauƙi وعز لقاءه ta begantar da ni saboda shauƙi gare ta haɗuwa kuma da manzon Allah azza sai ya wuya ta إذا الإيس لا تجدي yayin da raƙunƙuma ta zamanto babu tana samun shan ruwa da yake bayanta والأقدام ذلتي ga kuma diga-diganta ta bata a cikin daji bata san inna za ta yi ba
أهيم به misali دورا misali kenan yake ma ina mai gigi cewa bihi da manzo Allah ɗauran wani yayin ألفظ بذكره ina mai jin daɗi kuma da ambaton manzo Allah فأصل ودورا ba salu sai ina sun ce komai da komai daga barin komai sai manzo Allah wa ɗauran wani yayin kuma لم أرم غير وصلتي babu ina neman wani saduwa na da manzon Allah ba abin da nake nema sai saduwa ga manzon Allah sallam wa ɗauran ara annal hayata mariratun Wata wani yayin kuma ina ganin haƙiƙa rayuwa tana zama min mai wa ɗaci.
ɗauran ara ha bugeti Wani lokacin kuma ina ganin rayuwa ita ce abin nema na da buri na summa wallace sai kuma ta juya ta ba da baya.
wa tazkaru adwari Tintintuna wato ainihin tintintunan nan na duna wato ainihin canje-canje na da wato haluka nawa.
shauki habibina Da shauƙin nan na masoyinmu.
kullu kilami Tintintinin haluka na a cikin shogin annabi tana da kusa da alƙalma wa na.
wa ainu madallati Nan wajen shauƙi na ga annabi nan ne ainihin maɓatata nan nake ɓacewa a neme na rasa.
salatun ala ainil guyub Salati ya tabbata a bisa ainihin gaibobi shine wa annabi Muhammadu gaibiha da gaibinta annabin dai kenan wa alin wa da alayansa sahbin da sahabbai.
wal uyun mahalla Matuƙar idaniya da ta shuhudin manzon Allah ta fitittike wato ainihin to Allah ya ta salati gare shi da su kuma Allah ya ƙara yadda gare su.
آمين حفراء رفعت حجاب البين والبين لن يطوى وأبعدت إذ أدنيت للحب من يحوى رجوئي من المولى الجليل جلاله إليه بحب الحاشمي ولا غروى رأيت وقد مد المحيمن ذله يصلي على عبد على الجهل والنجوى رسول أتانا وهو سر مقدس وأرسله المولى من الغاية القصوى لقيت زر الإنفان من حب من سر حبه وردت سعابات سريت سعاب المودلات ولا دعوى رسول متى أجد رسول متى أجد لأنشاء منه تخف ذناب المكرمات كما أهواه رفيع آيات العباد فصليا عليه صلاة لن تخاط ولن تخوى رحيم آيا منان من زل ذكره فصل عليه فإبنك والشكوى رسول حبيب ذاكر ومقدس قبيل وجود الكائنات ولا شروى رميت وربي ما رميت وإنها صفات جلال للجليل فلا معوى ركيب أيا هاد العباد فصليا على المصطفى المنصور من تربه المصوى رؤوف أيا شكور وهب صليا على المصطفى المختار يا من له معوى صلاة عليه مثل ما الله عالم وعالم وصاب من المحب له يحوى حفراء Harafin rashehu ya ce, رفعت حجاب البين Ya Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ka ɗaukake hijabin nan na nisa.
والبين لن يطوى amma nisan yana nan ba a naɗe shi ba amma hijabin da yake tsakanin nisan ka kawar da shi ga mu a nesa muna ganin abin da yake can kuma nisan yana nan وأبعدت ka nisantar da أدنيت للهب wato yayin da ka kusanta sai ka nisantar da lilhibbi ga mai so manya hawa wannan da yake so sai ka sa shi ya koma ya zama nisa amma kuma nisan bai cutar ba رجوعي من ce المولى komawa الذي daga جلاله Ubangiji Allah wannan da girmansa ya ɗaukaka إليه بحب ilaihi الحاشم zuwa gare shi ne nake mai komawa kuma daga gare shi nake na samu haka ne bi hubbil hashimi da albarkacin sababin soyayyen nan ta ba hashimin dangi ولا غروى babu mamaki
رأيت وقد مد المهيمن ذله na gani haƙiƙa ubangiji Allah maƙagin halitta madda zillahu ya miƙar da inuwarsa يصلي على عبد yana ta salati a bisa bawa annabinsa Muhammadu على الجهر a bisa bayyane والنجوى da ɓoye nan shi ne mutum zai ce Allah na da inuwa eh yana da inuwa inuwar Allah halittarsa نعم tunda ita inuwa ba wani abu bane inuwa tabbatar da akwai abu to tabbatar da akwai Allah to inuwar Allah me inuwar Allah shine halittar Allah
rasulun atana shi manzon Allah manzo ne da ya zo wa mana wasirrun kuma shi muqaddasun sirri ne abin tsarkakewa na wa Allah arsalahu Ula al-maula Ubangiji Allah ya aiko shi Min al- gayatul kuswa kuswa.
daga gaya mafi nisa
raqaitu zura al-irfan ni kuma in yi na hau tsoro ruwa sani da Allah min sirri hubbi na samu haka ne daga sirrin nan na soyayyen manza Allah warittu si'aba bal mu'dilati na hore na sauƙaƙe mawuya haltar lamurra wala da'awa ba tare da da'awa ta ƙarya wannan faɗin haka ne magana ce ta gaskiya komai na hore shi ne failar ai
Mm. rasulun mata ashdu li ansha'i madhi annabi muhammadu manzo ne ko da yaushe na sabu waƙa da yabansa takhuffu janabi bil makrumatu wato makrumatu abubuwa na girmama girmama da alhairu ta huku janabi sai ta dinga lullube janibi kama na ahwa kamar yadda nake so kowa na kusa da ni da masoyana da ‘ya'yana da almajirai na kowa in gan shi maya maya Allahu akbar daga girmama daga daga albarkacin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafi'un ya ubangiji maɗaukaki mai ɗaukaka bayi aya kafil ibadi ya maishin bayi Allah na roɗe ka salliyan kai alaihi salati ga manzon Allah salatan lam salatin tuqada da babu tana iya wa kewayuwa lam tuhwa babu kuma ana iya iyakance ta.
rahimun Ya Ubangiji mai rahama ga ya bayinsa, mannanu ya mai baiwa Allah, man jalla zikru ya wannan da ambatansa ya girmama.
salli alaihi Na roƙe ka ka yi salati ga manza Allah, warfa iddiqa ɗaukake mana ƙunci ya Allah ɗaukake ta daga barinmu, wa shakwa ka ɗaukake mana waiwai. Biyun nan su suka dame mu yanzu Allah.
Mm.
shine covid-19 shine leak shakawa wai wai kuma da wai da muke nan mace mace macen da ake a Kano a garin mu Allah ka dauke wannan annobobi da wannan musibu dan albarkacin annabi da albarkacin gaban nan na Allah ka kawo mana amin na'am rasulun manzo ne shi annabi Muhammadu habibun masoyi ne na Allah zakirun mai ambatan Allah ne muqaddisun kuma bai tsarkake Allah ne sallallahu alaihi wa sallama qabaila wujudil bai tsarkake kainat Allah ne tun gabanin samuwar kasantattu wala sharwa babu tamka gare shi cikin tsarkake Allah da kaɗaita shi ramaita kayi jifa ya rasulallahi ga kafirai wa rabbi ma ramaita da ubangiji na Allah nake rantsuwa ya rasulallahi ba kai ne kai wannan jifan ba wa inna ha sifatu jalalin wannan su- jifar haƙiƙa siffa ce ta jalala bil jalili daga mai girma Allah zuwa kafirai wala ma'awa babu wato makoma face sai ta auku shine Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita Mm.
walakin Allah harama Mm.
Allah ne ya jifa sai sai ya wargaje kafirai
raqibun ya ubangiji Allah mai kiyaye bayi da ayyukansu ya hadil ibadi ya mai shiryatar da bayi Allah fasalliyan Na ala roƙe ka ka yi al-mawsul salati a bisa abin zaɓin Allah shine annabi Muhammadu almansuri abun ba wa taimako.
mansur buhul maswa Wannan da turɓa ya sanan ne makoma na bayi gabaki ɗaya sallallahu alaihi wa sallama.
amin ra'ufun Ya Ubangiji mai ra'ufu mai jin ƙai, ya shakuru ya abun godewa Allah, wahabu ya mai baiwa.
salliyan alal Na mustafa roƙe ka al-futari ka yi salati a bisa Mustapha abin zaɓin ya Allah, mallahul ma'awa ya wannan da makoma take gare shi.
salatun alayhi Salati ya tabbata ga alimun manzon Allah misalin adadin abin da Allah ya sani adada mafi ilmin lahi kenan.
Mm.
Salatan da'imatan bidawa mai mulkin la. Allah ya yi ta yin haka ga manzon Allah wa alin da alayensa sahabin da man sahabbai.
yuhibbu lahu ya hawa Matuƙar masoyi shine ni in ya ya hawa yana yin soyayya lahu ga manzo Allah Allah ka yi ta salati gare shi sallallahu alaihi wa sallam آمين حرف السين salamun ala muzniya asrari baligi wa markazi ala in ilahi sawabigi فهو درة بيضاء أول عابد ومعدن تحقيق وأول دامج وأول توحيد وأول قائم وأول موصول إلى الحق بالغ نعم فسبحان ربي قدس العبد سره بنور نفى الأنوار من كل بازق محمد عبد الله طه أحبه بحب إله الحق مزد البازق كفاني افتخارا إن شقفت بحبه سكرت بخمر من ودادي كسائقي كفاني بأن طه وحد ربه وأثني عليه رادعا كل زائد على عابد الذات المقرب دائما صلاة وتسليم أديد البوازق وعالم وأصحاب مدى قول شيق سلام على مزن لأسرار بالغ نعم الصين harafin sun shehu ya ce سلام على مزن gaisuwa ya tabbata a bisa girgije baligi wannan girgizan mai kai matuƙa ne da sirare da tara sirrorin Allah shine annabi Muhammad shi a girgijen
ومركز آلاء الإله السوابي kuma shine yadkwata na ni'imomin Allah a sawabi wanda suke kaurara
وهو درة البيضاء shine durra wacce take fara lu'lu'a fara shine gundarun gudan haske daga Allah أول حامد shine farkon mai godiya ga Allah ومعدن تحقيق shine barami na tahqiqi na Allah tabbatarwa da Allah وأول دامج shine farkon mai rugurguza ƙarya da shirka ga Allah وأول توحيد shine farkon mai kadaita Allah وأول قائم shine farkon mai tsayuwa ya bauta wa Allah وأول موصول إلى shine الحق farkon abin sadarwa zuwa Allah baligi ina mai kai mutuka cikin wasuli da Allah sallallahu alaihi wasallam فسبحان رب قدس Sarki ya العبد tabbata سره ga Ubangiji Allah, Ubangiji ko Allah shine ya tsarkake wa bawa sirrinsa بنور نفى الأنوار da haske da ya kora dukkanin hasakai shine hasken manza Allah ya kora dukkanin hasakai من كل باز na daga dukkan mai hudowa da haske duka na wata rana tauraro lantarki fitila ko me mai kyalli wannan hasken ya kore shi ya fi karfinsa shine hasken manzon Allah محمد annabi Muhammadu عبد الله bawa ne na Allah آها mai suna ɗa ha أمم.
ɗa'i ɗinnan ɗahiru ne haɗin nan kuma shine hadil ibadi annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم shine ma'anar ɗaha أحبه ni ko ina son sa in ji shehu mu ma muna son صلى الله sa عليه وسلم بحب إله da الخلق sabon soyayyen nan na Ubangijin halitta Allah, ilbawa zigime tun kuɗo wato hasakai,
كفاني افتخارا ya ishe ni alfahari.
إن شجبت بحبه an shige mutu da aka lullube ni bi hubbihi da soyayyen manzo cewa an lullube ni ni da soyayyen manzo Allah to ya ishe ni alfahari ya ishe ni girma ya ishe ni ɗaukaka ya ishe ni makami أمم.
cewa ni lullubabbe ne da soyayyen manzo Allah ذكرت بخمر na yi maye bi hamrin da giya sa'iri mai daɗin shigewa Min makogoro widadi na daga ka.
soyayyanka ya rasulallahi كفاني بأن طه وحد ربه ya ishe ni alfahari cewa ɗa wahada rabbahu ya kaɗaita ubangijinsa tun farko tuntuni وأثني عليه راجعا wa usnini kuma in yi ina yin yabo ga manzo Allah halin Raji'an kulla kasancewa za'ibi.
ta radi'an ina mai daka tsawa ga dukkanin karkatacce ya dawo hanya ta ƙwarai صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah على عابد الذات ya tabbata a bisa mai bauta ga zatin Allah shine annabi Muhammad Sallallahu in ka ce alaihi abida a fi'ili a fa- fa'ili in kuma ka ce abida kana nufin ismi ka ce a bisa bawan zati أمم.
abidu المقرب.
yana daukan mai bauta abidu yana daukan abdu abun kusantarwa kuma zuwa Ya, zatin Allah tutur البوازج Allah ya ta salati gare shi adadin masu hudowa da haske وآل da alayensa وأصحابه da sa'abbai.
مدى قول شيق Mukan mutuƙar faɗin mai shauƙi shine ni in yes.
سلام على Ce مسلم gaisuwa ya tabbata a bisa girgije ba Baligi.
mai kai يا mutuƙa.
أسرائيل Ga tare sirrori na Allah wannan ko girgijen shine annabi Muhammadu.
Sallallahu alaihi wasallam. أفتاء تذكرت والذكرى تقدر لي محيا ليالي اجتماع الحي في الحضرة العليا يحاضرني فتيان صدق قد أخلصوا إلى الله قصدا لن نموت ولن نحيا تنازع كأس الذكر أصحاب شيخنا وذكر رسول الله في أرفه المحيا Sallallahu alaihi wasallam.
فطورا لوراد وطورا لصادر وآوينة للخي أحسن به سعيا نهيم به طورا وطورا بسره وسر رسول الله طيا على طيا فداها رسول الله مرسل ذاته نريد فلا سودا نروم ولا ريا ولملا وعيني قد رأته بيقظة بهي الذي أهوى مدى الدار والدنيا وأيضا وأيضا أرى عينيه تشبه عينه جمالا فحلت في لأمد من دنيا عليه صلاة الحق ما قال مغرم تذكر والذكرى تقدم المايا Na'am, na'am.
حقتا Harafin ta تذكرت Shehu ya ce na yi tintintini والذكرى alhali wannan tintintinin kuma tana gurɓata min rayuwa me ka tintina shehu Shima'ilai dararen nan na haɗuwa da dangi shi na tattina na kowane daren juma'a da muke haɗuwa da manzon Allah.
في حضرة الأولياء Halara maɗaukakiya ita ce halaran ma'aikin Allah da sati suna haɗu da ƙwaɗubai da agawansu da ma- da dai manyan halara tare da manzon Allah.
صلى الله عليه وسلم Na'am.
يحاضرني فتيان صدق Idan ko na dawo sai samari na gaskiya suna masu halartowa izuwa gare ni suna karɓar saƙuna daga ma'aikin Allah.
قد أخلصوا إلى الله Haƙasar قصدا haƙiƙa waɗannan bayan Allah sun tsarkake nufinsu ilallahi izuwa لن Allah.
نموت Ni da su ba za mu mutu ba mutuwa irin ta ammawa.
ولن نحيا ba za mu rayu ba kuma rayuwa irin ta dabbobi Mm, rayuwarmu da mutuwarmu daban ne ta arifan Allah ne masoya manzo Allah
تنازع كأس الذكر أصحاب شيخنا Mm, ce mm, asaban shehu mu shehu Ahmadu Tijani suna miƙeƙeniyar kofi ko ƙwarya na ambaton Allah وذكر رسول الله da ambaton manzan Allah cikin mafi ɗaukaka mafi daɗin rayuwa wannan ya kakkaba iba wannan wannan ya kakkaba iba wannan wannan ya ba wannan الله أكبر فطور اللو الراجي wani lokacin wannan ƙwaryar luwar radin ga masu gangarowa ne masu wato baƙi wannan wannan na aka shirya aka sa- tanaje su ga sunan sun zo wa ɗauran wani yayin kuma صادرين ga masu gangarowa ne ba a san ma da zuwansu ba su ma sai a ba su su sha rabansu kowa ya samu sanin Allah da manzo Allah وعاونة للحي wani lokacin kuma wannan ƙwarya ta sha ta zikiri za a bai da ita zuwa dangi أحسن به سعيا a sun ka kyautata biyi da shi sa'ayan wannan aiki mai kyau na shayarwa shayar da zikirin Allah da kuma soyayyen manzo Allah يهيم به دوران Shehu ya ce Musu in yanzu muna gigi cewa da manzon Allah wani yayin وطورا بسره wani yayin ko muna gigi cewa ne da sirrin manzo Allah وسر رسول الله Shehu ya ce kaga sirrin manzon Allah طيا على طيا Naɗi ne a bisa naɗi babu mai iya warware shi sai Allah, Allah kaɗai ya san abin da ya nannaɗa.
فطاها رسول الله Ɗaha manzon Allah مرسل ذاته abin aikowar zatin sa nurido ta ƙadimul mafa'ula ne, آه.
alal fi'ili wal fa'ili. Yawwa, ɗaha Rasulallahi, ɗaha shi ne mafa'uli, نعم Rasulallahi kuma sifarsa ne.
نعم To, nuridu muna nufin ɗaha Rasulallahi. mursal zatihi mursala zatihi abun aiko zatin Allah shi muke nufi shi muke so shi muke nema fala su'udana rumu ba ba ba su'uda muke nufi ba wala rayya wannan yan matan ba kuma rayya ba mu ba su ne a gaban mu an gane ke wannan daɗin da na yanzu a ji an gane ko Mm. walimla dan me ba zan faɗa ka ba in ji shehu wahaini qadra atu bi yahzati idaniyan nan tawa ko haƙiƙa ta ga manzon Allah a farke kuru-kuru ido da ido na ga manzon bi Allah hayyin lazi ahawa a dangin nan da nake so su ne jinsin dangin larabawa na ga manzon Allah full a balarabe ido da ido madal dahari mutum na son larabawa ko mutuƙar zamani wa dunya Ina son su kuma matuƙar duniya saboda su jinsi ne ƙabila ne na annabi Muhammadu ina son su saboda sona da shi. Arani uhibbu urba wal ara ko wal araba jumlatan. Li hubbil muzammili.
wa Arani aidan uhibbu sahaba ko Mm.
wal arba sahaba jumlatan. Yawwa sahabbai kakaf. Yawwa ba ragewa ba zagin kowa. Na'am.
wa aidan ara ainaihi komawa cikin magana ina ganin ainihiyar manzon Allah bihu ainahu tana yin kama da ainihiya ilahiya jamalan don fa jamala hal tulfi shin yalla ana samun min sanya wani matogaciya ko na biyu min min da- daga ahmadu jawabi babu ana samu abin togacewa ce daga in ba wani ba to an a kakam ne ya fi kowa
alaihi salatul haqqi salatin Allah na gaskiya ya tabbata ga manzo ma Allah qala mukramun mutuƙar faɗin mai bege shi ne ni in ya tazakkartu wa Ice na zikra tintintini alhali ko tintintinin nan na haɗuwanmu da manzo Allah tadru lil mahaya tana gurɓata marayata rayuwa gare ni.
hafta سقفت وجاد الحق مع شعايش بذكر الذي منه تطيب المعايش فملك وسلطان الملوك خديمه وذا شرف لم يحمش فيه خامش خرجنا من الأغيار بالذكر دائما بحب رسول الله تنفى الفواحش ألا بدل المختار دون سوائه ألا بدل المهمود ما أشى عيش لئن غاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي فلا يخدش فؤادي يخادش زمان رسول الله وهو مكانه وذلك حزن العبد إن راش رايش خليفة رب العرش وهو أمينه وقد خضعت لخامسيه الفرايش وشمس الهدى ليس الإله هيكل الندى وهو شافع يوم القيامة نعيش ثنائي عليه كركفه فسليا عليه إلى الآباد فهل معايش حفظت Harafin tashehu ya ce, سقفت عجاج الحق Na miƙar da karkace-karkacen nan na halitta baki ɗaya.
ما آش عائش mutuƙan mai rayuwa ya rayu to na miƙar da karkace-karkacen halitta بذكر الذي منه da sababin ambaton wannan da ga gare shi ne ta ɗibul ma'aishu marayata ta halitta take yin daɗi shi ne annabi Muhammad.
فملك Duk wanda ka gan shi da jin daɗi ko da nutsuwa a rayuwa to annabi Muhammad ne. Shi kuma mulki ne.
وسلطان الملوك خديمه Wato, sarkin sarakuna shine Allah hadim buhu hadiminsa ne, وذا شرف wancananka ko wani ɗaukaka ne mai girma da لم يخمشن iya فيه خامش hamishu wanda yake mai aibatawa bai iya aibatawa ba domin ya sami wannan a'a Allah ne ya bashi.
خرجنا من الأغيار Shehu ya ce mun fita daga barin gairori na Allah.
دون سواء بالذكر sabon دائما ambatan in Allah da'iman tutur ba mu ba a ga yaro babu gairu babu gairi ya tu sai dai Allah shi kaɗai.
بحب رسول الله Mun samu haka ne da sababin soyayyen mu manzon Allah.
فالفواهش Ko tun falfawahish ana kore alfasha shine daga barin mu bi hubbi rasulillahi da sababin soyayyar mu manzan Allah.
ala badalil muqtaru Na'am.
duna sawa'i Yace na'am abin zaben Allah annabi Muhammadu ya ishe ni koma bayan waninsa.
ala Na'am ku saurara.
badalal mahmudu Bajalila Mahmud abin yabon Allah ya ishe ni.
ma asha aishu Mutukan mai rayuwa ya rayu ni annabi Muhammadu ya ishe ni.
la in gaba ankum zal habibu Galabibu idan wannan masoyi shine annabi Muhammadu ya faku ankun daga barin ku.
innahu Hakika manzon Allah bi kalbi yana zuciyata bai faku ba daga bari fala na.
yahdish fuadi ya khadish Mai aibatawa bai aibata da zuciyata ba saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake a ciki.
zamani Ka rasulullah ce kuma za ka aibata ni sai aibu ya dawo kanka. Don annabi bai da aibu. Zamani na manzon Allah
wawa makanuhu shine kuma bigiransa.
wa zalika hisnul abdi Wancananka tsari kenan na bawa, in rasha ra'ishu in me yayyafi da kibiya ya yi yayyafi da kibiya na cutarwa.
khalifatu rabbil arshi Ice halifa na Ubangijin al'arshi shine annabi Muhammadu, wa huwa aminu shine kuma amintaccen wa Allah.
qad khada'at li ahmasayhi al fara'ishu Fara'ishi shimfiɗu na Allah da al'arshin Allah kaba ta ƙanƙan da kai ta kwanta lil'ama sai da sababin taka maɗan kwaran ƙawahuwansa.
wa shamsul ya huda taka ya shige ya tafi ya je ga Allah. Shi annabi rana ne na shirya laysal laysal ida laysul ida yawwa zaki ne na maƙiya haikalun nada kuma karan karma ne na bai- bodi na baiwa ne.
wa hu shafi'un yawmal qiyamati Shi ya manzo Allah shafi'un mai ceto ne ga bayi na ishin mai kai mutuƙa ne cikin ceton bayi Yawan rana kiyama.
rana alƙiyama.
sana'i alaihi Shehu ya ce yabo na ya tabbata gare shi koko sana'i alaihi ya karkafani Wuce da ke. Yabo na ga manzon Allah kada ka fani hakika ya ishe na habarin kenan.
fasalliyan alaihi Ya Ubangiji Allah na roƙe ka na kiraye ka kai salati ga manzon ila Allah.
al-abadi Izuwa abadin ɗin abadu Allah ka yi ta salati ga manzon kai Allah saka wa shehu.
amin Mun gode.
fahayal ma'aishi yin salati da muke yi ga manzo Allah ita ce marayata mai daɗi ma'ana sal- sal- rayuwa salati da rayuwar addabi shine rayuwa mai daɗi
khaful kha'i harafin kha'i خدمت رسول الله شوقا محادثا به سامرا في ذكره ومنافسا هملت وربي بالوداد أمانة وأهدا أرائيها ولم ألف ناكسا رفعت لواء الحب والذكر ساميا وقررت هماما ومن كان هارسا أردت لذكر المصطفى شغفا به ونام أخي كان عندي محادثا War- فأتعت نسب الفكر في روض وصفه بمتى أنس لم أجد فيه آئتا فيا لك من مرأ هناك ومتى بهيزا حميناه قديما وحادثا ويمأن طول الدار شم عريزه لسام وحام ثم من كان يافسا محمد عبد الله أحمد حامد عليه صلاة الله مثنى وثالثا عليه صلاة الذات بالذات وعدها ويعلو غرامي بالمدائه نافسا بأطاف ما تدري من الأهل دائما وما تبطل المحبوب fi muhadisa حرف الخاء harafin kha'i shehu ya ce خدمت رسول الله Na شوقا hidimta wa manzon Allah shauƙan halin kasancewa ta ina mai shauƙi gare shi.
محادثا ina me kuma zance da shi به سامرا wato zancen da nake na rana hadisan kenan samiran ina mai hira kuma na dare da shi في ذكره cikin ambatansa ومنافسا ina mai miƙeƙeniyar numfashi cikin hira na da zance na da manzan Allah dare na da rana ta
hamaltu wa rabbi Amanata.
amanatan Hakika na ɗauki amana wato bil guda da amanar kuma da na ɗauka ta soyayyen manza Allah warabi na yi rantsuwa da Ubangiji na Allah na ɗauki amana ta soyayyen manza wa Allah ahdan da kuma ra'iha.
alƙawari mafa'ulis sani kenan hamaltu amanatan wa ahdan Mm.
ina mai kiyaye amanar da alƙawarin qura'iha ina mai kiyaye ta wa lam ulfanaki ba za a same ni ba ina mai warware alkawarin da na ɗauka na soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama.
rafa'atu liwa alhubbi Ni in yes na ɗaukaka tutan nan ta soyayyen manzon Allah a duk duniya har ma da lahiran wa zikiri da tutar ambaton Allah samiyan halin kasancewa ta ina wa maɗaukaki.
qadrittu hammaman Hakika na hore hammamu bebe.
wa man kana da harisa kuma wanne ya zamanto kurma duka na hore su sun zama masu sauki ma'ana na yi maganin zaidu da ambo duk wani lalatacce mun hore shi an maganinsa an maganin lalatarsa da ya taso an gama da shi dama taba shehu ne a wuya dama kana da rigima da wani kaji ya taba shehu ibrahim sai shi kenan sai ka huta eh dan an gama da shi shehu ya ce ma'autu bihi izzar ula ya hazaluna ne Mm.
Eh, masu zargi na girman su da ɗaukaka su tuni na goge ta in ma da girma masu girman ma da suka taso wa shehu ta ne aka goge saboda manzon Allah mutum ya zama labari wani ko labarin ma babu wuyar ne a taɓa maulan mushe ibrahim in ko an taɓa shi wallahi an gama wargajewa kuma wargazar ba a duniya ba ina gaya maka har a lahira da duk wanne ya tsaya wa Allah Allah yana tsaya masa wanda duk ya tsaya hidimar manzo Allah Allah na nan tare da shi ko manzo Allah na kuma a cikin ba mu ga- ba mu sani ba kuma ko da akwai mai karfin da ya kai Allah ko kuma mai martabar da ya kai manzon Allah Wow.
wanne ya taba shehu da manzon Allah yake da Allah yake kuma wannan fada yanzu a yi ba ruwan mu sai dai mu sai dai mu kallo kai kallon ma ni na yafi ƙara annabi na raja Amin.
na'am عرفت لذكر المصطفى شغفا به kaji kenan ina rasa bacci in ji shehu da zikirin mustapha saboda ambatan abin zaɓin Allah shagafan bihi ina mai lullubuwa da manzon Allah kullum kuma kawai ka zo ka taɓa wannan ka kwana lafiya don ka mai da Allah gaula subhanallah ba zai yiwu ba fasabil na'am ونام أحي ni ban bacci amma ɗan ƙaramin ɗan uwa kana indi da ya kasance muhadisan ko نام Ina- ya bacci tun safe nan yana ta hira da shi har da rana amma ina ta ne ya bacci ta ranan ma ya bacci ni ko har dare ba na bacci saboda me saboda ambaton manzon Allah da shauƙinsa
فأرتعت نذب الفكر Nujba sai na danga wato kiwon nan na zaɓaɓɓen nan na في tintintini روض وصفه cikin dausayin sufan nan na manzon Allah لما أنس لم da a maki- a makiyaya ta ɗaya kewa.
أجد في da آئك babu a ajid ina mai samun a'isan maɓannata fihi cikinsa duka a wannan shingen ina mai zaɓin tintintili ina mai kuma yin kiwon ainihin abin kiwo mai kyau da babu aibu a cikin wannan shinge
فيا لك من مرعا هناك ya al'ajabin abin da yake cananka na daga makiyaya makiyayata ومرتع da wato da makiyayata فهيج abin kiwon da wajen kiwon al'ajabin wannan kyan gurin. Bahijin mai kwarjini ne, حميناه قديما mun riƙe shi fatakara shi ne shinge. Ƙadiman tintin ne, shi wani shinge ne mai kyau da muka riƙe shi wajen jin daɗi. Wahadisan kuma yanzu ma da yake sabo shi ma shinge ne mai ƙaye da muka riƙe shi shinge.
وحادثا Kuma na gama.
ويمعن طول الدهر ثم أريد Shanmu shakar arijihi kamshin manzon Allah yana walar da maza tsawon zamani نسام tun daga zamanin samu وحام da zamanin hamu ثم من كان da kuma يافسا zamanin nan na ya fi su su uku ne ‘ya'yan annabin Nuhu ne. Samu shine abul arabi. eh, hamu yawwa samu abul arabi hamu abu turk Eh, eh, shi kuma ya fi su abul ajami su ne turawa da yare daban-daban Yawwa, abu turki abul arabi abul ajami su ne samu hamu ya fi su samu shine asalin abu abul arabi uban su manzon Allah kenan suka fito yawwa hamu turkawa tana suka fito ya fi su kuma shine uban ajamawa su kenan suka haɗa a yayan adamu a duniya larabawa turkawa ajamawa yawwa ajamawa su ne masu ba yaren ba yaren larabci ba in kaga ajamu ba in kaga ajamu bai haɗe da da ya fi su ba to sai da in a nasabar sa can ta bangaren namu ya taho na samu yau abul arabi ne wa turki wal ajam samu hamu ya fi su da 'ya'yan annabi nuhu ne na'am amma mafi albarka su shine samu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ta nan Mhm.
Muhammadu annabi Muhammadu Abdullahi bawa ne na Allah Ahmadu annabi Ahmadu kuma Hamidun me yabo ne ga Allah alaihi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi na bibiyu wa salisa uku uku Hmm.
hudu hudu biyar biyar Hmm.
ka tafi ma Na'am ina nufin Allah ya salati ga manzo Allah masana da abu mai biyu idan ka biyu kofar hancin ka biyu kunnen ka duk wani abu mai biyu biyu biyu biyu a halittar Allah a duniya ko a lahira Allah salisa mai uku uku ma to ka tafi kirga ka har ina ta ina ba ta tike duk abu mai wani adadin haka Allah ya salati ga manzon Allah adadin haka
alaihi salatu zati salatin zati ya tabbata ga manzon Allah zati da wahdaha zati ita kadai wa ya'lu garami Bege na idan ga ɗaukaka bil mada'ihi na nafika fi san ina mai furuci bil mada'i da yabanni ga manzan Allah kullum.
bi ad'afi ma tajri min al'ani da'iman A bisa ninken ninken ninkin da take daɗuwa wato daga yanzu da'iman har izuwa abadu wa ma tuqtu lil mahbubi mutuƙar na samu fifita kalil mahabubi da albarkacin abin so annabi Muhammadu muhadisan.
fihi ina mai hira da zance fihi cikin manzo Allah Allah ya ta salati gare shi آمين حفظا ذكرت رسول الله من زهزه الحرجا وواصلني دهري فصرت كمن حجا يعرقني ذكر الأمين فليلتي كآم وخير الخلق قد أتغف الفلجا هوى أقرب التذكار قلبي وإنه مدى الدهن لا يشفى يفارق ذا البرجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا غازلي دعني فقلبي به لجا خلفت يمينا إنني الدهر ناسج لأمداء خير الخلق يعني ما هو نسجا طويت به نشر الألوم وإنني مررت به البحرين يا حبذا مرجا يمد جميع الكون نور بهائه ويمهو جلالا كل بطن متى دجا كذا في هنين قبله فتح مكة وقد دوخ الأذهب وقد دوخ الأحزاب فوجا يلي فوجا ببدر وأهد قد تبلد وأمها به بطل فير كان من قبله دجا فصلى عليه الله في كل طرفة أديد الحصى والرمل ما زهزها الحرجا وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تحيط البحر والفلك والموجا ويودي أبيدا ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم الحجا فعليه صلاة الله في كل حالة وآل وصاب ثم من هذه الزوجا حفظان بسم الله الرحمن الرحيم arafin zal shehu ya ce zakartu rasulallahi na ambaci manzo Allah man zahazaha alharja annabi Muhammadu shine wannan da ya nisantar da barna wasalani da hari wato daga bari na ya sadar da ni da Allah mutukar zamani na fasuntu kaman hajja sai na zama kamar wanda ya haji duk wanda ya gani sai ya ce min alhaji ni kuma gashi ban je ba saboda kwarjini ka san shi alhaji kwarjini ne da shi ka gan shi ya haji ne to da an gani tun ban je hajin ba saboda ko- yabon annabi da soyayya annabi duk wanda ya gani alhaji ake ce mu shi sa ai ka san shi wanda ya je ɗakin Allah ya ziyara to kullum yana ƙara samun wato kwarjini yana ƙara samun baha'i saboda duk wanda ya je ɗakin Allah ya ɗawafi sai ya yi addu'a. Allah ka ƙara wannan ɗaki kwarjini, ka ƙara masa baha'i, ka ƙara wa wanda ya ziyarce shi da wanda ya gewaya shi, ka ƙara ma kwarjini shi ma ka ƙara. To wannan addu'a ce take dawo mana mu alhazai.
Allahu Yawwa shi sa an mutum ya je ziyara ya ɗau- to, to kwarjininsa daban ne.
akbar.
To shehu ya ce ni tun ban je hajin ba ma ake ce min alhaji saboda kwarjini na ne yaban manzan Allah. saboda yaban annabi na zama fasirtu kaman hajja.
yu'arriquni zikrul amin Ambaton amintaccen Allah annabi Muhammadu yu'arriquni yana hana ni bacci.
falailati ka Amin.
amin Dare na ɗaya tak abin da nake ciki da tsawonsa da aikin da nake kamar shekara guda ne.
wa khairul khalqi kad atqafa Hakika biyayyen halitta annabi Muhammadu ya tsarabautar da rabauta gare ni.
hawa akrabat tazkari qalbi zuciyana ya tare kuna min nan na wato tintintinin manzo Allah kuna momi ne a cikin zuciyana balle na sun yi harbi sai tunanin annabi harbin da suke yi shi harbin ne yake daɗa tono tsafin harbin to shi ne tunanin in kar ka ɗauka wai kunama irin wannan da za ta rabe ka a siffar aikin ne in kunama ta rabe ka zafin nan ya fara da ɗari to ita waccan kunama in ta harbin kawai ta tsaro ɗaha take ɗagowa tuntuntunin manzon Allah.
wa innahu madad dahri la yulfa Hakika wannan kuwa zama wannan kunama matuƙar zamani babu ana samun sa yufariqu Riƙu zal burja ina rabuwa da wannan burjin nawa shine zuciyata kullum tintintinin annabi kenan yana ƙaruwa.
sautu bi zikril Shehu mustafa ya ce ni na tashi da ambatan nan na abin zaɓin qabla Allah.
nash'ati Tun gabanin ma tashi na ma'ana tun gabanin halitta na ni ina kan yaban manza Allah.
ya gazili Azili, Na'am.
aya azili, ya kai mai zargi na da'ani Da'ani.
rabu da ni.
fa qalbi bihi ladda zuciya na ya yi nisa ya yi zarfi bihi da manzan Allah nufin kan bari ko zagin da kake ko cin mutunci na kana zaton zan bari rabu da ni kawai zuciyata ta yi zarfi na yi nisa Mm.
ni na mallaku alhamdulillah shehu.
wannan halarar ba abin da zai da da ni baya khalaftu yaminan shehu ya ce na rantse rantsuwa innani dahra nasijun rantsuwar da ne da Allah hakika ni mutukar zamani na sujin mai saƙawa ne amda ya khairul halki ga yabannan nan na fiyayyen halitta annabi Muhammadu ya ni'imahu ya nafda ma dallansa da saƙawa da wato saƙa na wannan ainihin yabo rawaitu bihi nashral ulumi ulumi shehu ya ce na nan da yada ilimai bihi da manzon Allah wa innani Hakika ni in sai ilimai suka yi sauƙi, hakika ni in yes.
marajtu bihi al-bahrain Na cakuɗanta kogi guda biyu biyi da manzon Allah na cakuɗanta baro shari'ati wa barul haƙiƙati.
Mm. ya habbaza marja Ya madalla da wannan cakuɗawar kaga sai muka zama mu haƙiƙai kenan.
Mm.
Shehinmu ya haɗa mana shari'a da haƙiƙa ya bamu da ita muke tafe. Samun haka kuma shine cikan muradi. Don Imam Malik ya faɗa, man tasawwafa walam ya tafaƙa faƙar ta zandaƙa, wa man tafaƙa walam ya tasawwafa faƙar ta fassaƙa, wa man jama'a bai na kuma faƙar ta haƙaƙa. wannan shine magana to mu ta haƙoƙin ne dan shehin mu maraja baina shari baru shari'ati wal haqiqati sai muka zamanto mu mu ne mu haƙiƙai Mm, yawwa ya muddu jami'ul kauni ya jami'a muddu jami'al kauni nura baha'i nuru baha'i hasken nan na kwarjinin manzon Allah yana daɗi ga jami'al kauni dukkanin kasantattu wayan hu jalalan wayamhu yana share kulla budilin dukkanin barna mata dajja ko da yaushe ta- ta haske ta daga barna ta bayyana ta girma yamhu sai hasken manzon Allah ya shafe ta jalalan dan girma nasa kaza fi hunainin haka nan a hunainu qablahu fathu makkah gabanin hunainu kuma a fatahu makata wa hadda wahal ahzaba azaba hakika manzon Allah ya wargaje da rugurguzar da tarurruka fawdan yali fawda jama'u suna bin wasu jama'u duka annabi Muhammadu ya tarwace su bi badrin a badar wa ubudin da udu astaballaja wa maha hakika ya haskaka wan ma ya share hasken manzo Allah ya bayyana kuma ya share bihi batlu firin barnan nan wato ta ainihin kabilar firu da kafin kobe bayyana ya share wannan barnar ta duhu dajja ya yi baƙi ya yi ƙiran fasalla alaihi allahu ubangiji Allah ya yi salati ga manzon Allah fi kulli tarfatin cikin dukkanin kyautawar idon mai ido adid alhasa adadin tsakonkwani wal ramli adadin rairayi na duniya ma zahzaha alharja Allah ya ta salati ga manzo Allah mutakar ya nisantar rabanna daga barin bayan Allah sallallahu alaihi wa sallama.
wa salla alaihi allahu Ubangiji Allah ya yi salati ga manzo fi Allah kulli zarratin cikin dukkanin zarra.
salatan tuhiqul Salatin da bahari ita ne wato take kewaye kogi na duniya baharul muhiɗi.
wal fulka take gewaye wato kumfar ciki ma'ana tafi kogin da kumfar cikin da abin da yake wal ciki yawa da mauja kuma kumfar ruwan dai wa yudi ubaidan ya bawa wannan bawa shine inyas ma yarumu abin duk da yake nema saboda albarkacin abin yaban sa annabi wa muhammadu fawqahu ya bashi sama ma da abin da yake in yana neman haka a bashi haka Na'am.
ya masa Allah ya mana haka Amin.
bijayi rasulillahi albarkacin manzon Allah man allama alhajja wannan da ya sanar da bayi aikin haji alaihi salatu salatin llahi Allah ya tabbata ga manzon Allah fi kulli cikin halatin dukkanin hali wa alin da wa alayensa da sahabin sahabbai thumma man haza hazahu hu zawja sannan da abin da ya ma tekunsu ya tare